أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wadda ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na juka ne domin kora tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan lokaci da iko allah za mu kora kamar yadda aka saba wanda yau mun yi sha hudu ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 24 ga wata na uku miladiyar Isa dan Maryam 2024 da fatan Allah subhanahu wa ta'ala da jagoranci. Irin mu na maraice mun tsaya daidai kan aya ta hamsin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal yanzu nan za mu tashi kan aya ta hamsin da biyar Allah ce inna sharra tawabi إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون Allah ce inna sharra tawabi inda Allah mafi sharrin dabba a wurin Allah alladhina kafaru su ne wanda suke kafirai fahum la yu'minun wal basu imani da Allah Abdullah da Abbas Allah ya kara mai da shi da babansa yace wannan ayoyi sun sauka akan Yahudu banu Quraiza idan yadda suke warware alƙawari ga Annabi duk idan aka aro alƙawari sai su warware shi yasa Allah ya ce alladhina ahadta minhum waɗanda ya kulla alƙawari da su kai Annabi sun bayan kuhuna ahadahum sannan kuma suke warware alƙawarin su wanda ka kulla su wanda ka kulla shi da su in kulle marra dukkanin kowane lokaci da aka yi kawai wani da suke yi. Allah ya ce wa mu la yatakun ba su kiyaye ba ba su yi tsawara to yanzu sun kawar wala wala an kawulla da annabi ya alƙawari da su sai su warware shi ma Allah ba annabi zafi shi yasa ma Allah ya ce فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين wannan wasu da alƙawalla wanda suke kayarai wanda babu alƙawali gare su Allah ya ce fa in ma tasafan lahu bil harbi har ila ka samu ikon su ka samu iko a kansu wurin yaƙi to Allah ya ce ka shawarar bihi Abdullahi Abbas ya ce fa na kibi ma'ana ka tsananta musu ka ka ka murgula musu ka tsananta musu cikin azaba saboda liman alfahu wanda ke bayan su la'allahu ya zakkaru ya isi tun tuni su ga tun da haka kai wasu wani amma za a faru shi yasa asalin a abin da ta shi shi ne sun ce tafare kamar karaba kai abin da karaba kafa shi ne ainihin da shiri kamar karabe da kowa dole sun san bai da alkawari rarrabe da shi karkai ba da shi yasa Allah ce wa in ma ta sarfanna da za ka yi tsoro da za ka yi tsauna min qaumin dawo daga wasu al'umma khiyanatan za ka ji kana jin tsoron akwai halinci wannan alƙawarin kun kai da su akwai ya kasa akwai zagon kasa akwai halinci da kan su to Allah ce irin waɗannan bambin ilaihi jefan musu alƙawarin da yi su shine bambin ilaihi ka jefan musu alƙawarin su ka yada musu alƙawarin su ka ce kai alƙawarin ne da ku yanzu babu alƙawari saboda ne Allah ya sai ya kasance ala sawabi akan daidai ku da su kowane ya san kowa kowa ya san ba wata ba wani alƙawari da kan ya zama kanka amma idan kun kai alƙawari kuma kana jin tsoron hakinci za su yaudare ka za su fahimce ka kuma sai ka bar su haka tunanin su ne ba ga- ba ga gano komai ba za su iya su hakince ka amma da muka jefa musu alƙawarin su kace kai ga alƙawarin ku na gano ne alaƙa mu da kowa ne rashin shi ne da mu da ku ba ta yi kenan kullum ana cikin kota kwa zan ku zan kwana da shi kaga da kowane yana hankali shi ne kwamfuta da zai mai sai a yanzu ya ya kasance akan kowa kan daidai bangaren ilimi bangaren sani yadda ake cikin halin da ake kowa ya sani mun sani kun sani kenan in yanzu ka kama a yaki ya gida yadda mun mun gane ma'anar ta to shi ne Allah ya saboda inda Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu ha'inci duk mai wadara masu ha'inci Allah baya son su Allah ya kare daga ayyukan ha'inci na'am ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون Allah ce wa la yahsabanna alladhina kafaru kar su taba zato wanda suke kafirai kar su taba zaton cewa sababu wai za su sha su tsire za su tsira za su kunce mana Allah ya ce ba ba haka bane innahum la yu'minu ba ba za su koyi ubangiji babu inda za su duk kafirci mutum ya Allah ta shi kama shi kai kar su taba zato wasu tsire wa ubangiji sun sha ai Allah bai san su ba lokaci ne yake sha in lokaci Allah ya kama su ba za su mai ubangiji na'am
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون wannan gagarai masu wani al'aura wanda kuma kake ganin cewa akwai ha'inci da tare su tun da mabiya ga su sun yawaita Allah ya ce wa hidu lahu lalle ku yi tanadi domin su ku yi shiri domin su Allah ya ce maka ba su gwagwalin iko duk wani abu wanda kuke ku tanada Allah ya ce ku yi tanada ku yi shiri saboda su mabiya dan saboda shi maki ba a kwantawa a ce an dogara ba su kan matsayi ka ɗauki mataki kuma ka ka dogara da Allah haka ke so amma kar ce ka dogara kun ba babu ba ka da komai a je ko ko sanda ba ka da gidan ka a shi wannan ba dogaro ba ne idan kana da makami ka- saboda kare rayuwarka ya musulmi ba a san musulmi da zai ba a zo gida ne Allah ya tsare wani abu ko da maciji ne shiga ya kawai a cikin kakar bai na kashe shi a wani Allah a bayan cewa gidan musulmi ba duk abin da ka san matami ne ka tare da ba dan kashe mutane a saboda kare rayuwa eh musulunci ya karanta da tare Allah da kashi ya goma ya ce wa ibu lahu ku yi tare saboda maƙiya matsa zungurorin iko kaga Allah ce min kuwa wanda da ƙarfi dan kuna iskor inda za ma zama ta ta gunnu eh ka kwani ma bin nan eh mana ba so musulmi da zanta shi na rabu da an haɗu da ta salamu alaikum ya rabbi kana salama wallahi ba haka bane musulmi su haka kullum da suka kwani sa da an ga ta yi jami'an jisu amma tsakanin da musulmi kai da wani eh kan da zama da gani amma makiya in za ku kura zuma annabi ya ce sun ga kura kura zuma da kafiri to ka fasa ikon ka ka ka abin da ya shiga babu mashika kuma hanya ta kware ta ce kamar mai hanya kware kai tawaru kai ba mai tawaru annabi ya ce bi hanya ta kware shi shi ke ta cikin abin nan cikin kayan waliyar su yana mun fahimta wallahi musulmi dole ya kwa cikin shi ko da shi Allah ya saka da ce min kuwa bangaren ƙarfi wa min ribatul khayr da kuma turkancin dawaki na hita jihadi da an ji hali ala jihadi kawai da ita kuma an wasu ce da Allah ya ce wa min ribatul khayr wancan lokaci kenan amma yanzu irin wannan lokaci duk wasu makamai yaƙi na zamani ana so musulmi su tanada shi wallahi musulmi idan ba su da makamai yaƙi a lokuta ku duba zirkar ne da za mu gani Allah ya ce wa ati rahmu kullu shay'in sawa duk wani abu mai taimaka mai cikin mulki ne Allah ya ce mu bashi bangaren sojawa bangaren kayan yaƙi ko misula to kuma ga magaro ga Allah a shi duka wannan Allah ya ce musulmi su tanadi musulmi su tanadi yin kuwa wanda ya ɗarko mai ribawar alkhai da kuma tukakken dawaki ba sai dawaki ba duk wani abu wanda yanzu ana amfani da shi na zamani amma na daure wanda ana amfani da shi cikin banza da yaƙi da ci gaban addini Allah ya ce a kare saboda mai Allah ce turhi kuna biki domin da wannan tanadin ne turhi kuna biki za ku tsoratarwa da shi ku tsoratar da su a aduwar ba makiyan makiyan haka da wannan ne za ku tsoratar da su wa aduwaku wanda suke makiyan ku kuma Allah ce ba su kadai bane wannan waɗannan suka bayyana a gaban idan ku ba su kadai bane Allah ce wa akharin akwai wasu min dunihim wanda ba waɗanda ba wanda Allah ce la ta'lamu ku ba ku san su ba kuma makiyan ku ne Allah ya ce Allahu ya alamu Allah shi san su Allah kamar ya kuma madiya Allah kamar ya kuma madiya Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in tu'adil min atiya min shay'in komi yawan shi ko ya zama shi kadan fi sabilillah ta hanyar Allah yuwaffa ilaykum Allah zai cike mu na ba da dala goma Allah zai cike mata zan dari bakwai har zuwa liki bane inda kai da Allah yuwaffa ilaykum Allah zai cike muku وأنتم لا تظلمون هو ذا الجواب نعم وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم
nan abin da mun mun karanta baya kamar an yake kokari na cewa babu zancen su da wanda suke kai amma sai Allah ya ce hada dai haka wa in jalahu lisalmi ke sun ka karkaso zuwa ga sulhu sun ce da Allah ya yi musu ne sun gano sun kuskure da Allah su sulhu suke nema suna neman sulhu ga musulmi ba su neman tashi hankali ba su yaki su ga hali to Allah ta haɗa su ka karkaso zuwa ga sulhu Allah ya ce fadda lahalaha kai ma ka karkata zuwa ga sulhu daga Allah ta wasu hukalun sulhu shi ne a tsaye barci wa maƙiyin da ba in dai hayar karkato to a yi maƙi ya ba ku ba da tsara musulmi ɗan wani a ce a yi sulhu ce ba kai ba ku sulhu ko ba ku wani zai wanda kuskure Allah ya kare saboda kwanan sulhu annabi ya ce idan ka yi sulhu tsakanin wani da wani suke gaba ko tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza da suke gaba ko ƙarya ka yi cikin sulhu na Allah ya kama kan ne ina da Allah ya kama saboda muhimmancin sulhu جزا الله تي واصله ذات بينكم انما المؤمنون اخوه واصله بين اخويكم da kun ga tsakanin suwa da suwa da baya magana ku yi da zamfara la da ba su Allah ya samu ya shi ne Allah ya fada na hala ta karkata zuwa ga sulhu wa tawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah Allah ya ce inna hu huwa samiul alim Allah masani ne abinda mai ji ne kuma masani ne na'am وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم Allah ce idan sun ka karkato zuwa ga yin sulhu sun ka nemi a yi sulhu ka karkato zuwa ga sulhu. Ka dogara ga Allah. To a ayar gaba Allah ya ce wa in yuridu an yahdaquka karkato wannan da sun kai na a yi sulhu. Allah ce idan suna nufin ne su yaudare ka kai ba ka sani ba to fa inna hasbaka Allah Allah ya san maka. Eh, Allah zai bayyana maka. In ma da rayuwar ma da su ba zan tuna ma Allah zai bayyana ma Allah ya san maka. Saboda mai huwan da zai Allah shi ne wanda ayyana ka ya karfafe ka mai nasarihi da samun cin nasara daga gare shi. Allah shi ne ya karfafe ka da samun nasara daga gare shi wa bil mu'minina kuma Allah ya karfafe ka da mu'minai. Eh, Allah ya karfafe ka da mu'minai da kai ne da annabi Allah ba ka cin nasara ko ga mu ne ta ko ina ga mu zalama ga mu zalama ne ga mu zalama da wannan wasu da wasu da imani Allah ya ce wa Allah ba yana ku bihi Allah shine ya hada tsakanin zuciyoyi da ya suka yi amma sai Allah su ya haɗa tsakanin su wanda da a ce kai ne annabi lau an farka ma fil ardi jami'an da za a ce ka ce duk abin da ke bisa ban ƙasa gaba ɗaya kai Allah ke baka kiyama Allah su ne ba ka yi haɗa su ba ka yi haɗa su inda a bayan da su ne annabi ba ka yi haɗa sauran su amma walakin da Allah ta lafa bai Allah ne ya kai ya haɗa tsakanin su da ba ga masiji mutanen Madina gaba suke tsakanin auzu da khabarin kuma tsohon kiyayya sai tsohon azaba sai yadda shekara ɗari mara ya ki kawo tsammanin su amma suna karɓar addinin nan sai Allah ya kama annabi su sun kai tsawo wanda da kai ne Allah ta yawo wanda aiki Allah ne Allah ka ƙara haɗa zuciyoyin mu Allah ce inna Allah hafizun Allah mawwani hakimin gwani mai hikima na
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على الكتاب إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين
Allah ce ya ayyuka annabi ya ta wannan annabi mai dadi hasuka Allah Allah ya isa ma ba ka kadai ba wa man da ba da min al-mu'minina haka wanda sun ka bi gargace mu mun su ma Allah ya isa musu in muna ce su kenan Allah ya isa mu wallahi sai dai mu kasance cikin su Allah ka samu da cikin su Allah ce ya ayyuka annabi ya ta wannan annabi mai dadi harrul mu'minina al-kitab ka sabuwar da mummunai ka zaburar da su ka kudintar da su akan falalar jihadi harudul mu'mina al jihad ka zaburar da mummunai akan falalar yaki su gano falalar jihadi su san matsayin shahidi a wurin Allah Allah ya ce in yakun minkum ishiruna sabiruna da ya kasance a samu mutum ishirin daga cikin ku salihuna masu hankuri wanda ya sun zo hilin daga suna hankuri Allah ya ce ya gari gobe a tsaye za su ne jiran mutum ɗari biyu farkon nan wani duk mutum ɗaya da mutum goma duk mutum ɗaya zai gwabza da mutum goma kaga mutum ishirin za su gwabza da mutum ɗari biyu duk mutum ɗaya da mutum goma Allah ce wani ya kun min kun mi azul da za ya kasance daga cikin su an da za ya kasance daga cikin ku an samu mutum ɗari masu dai hankali ya gani ko alfan min alladhi kafa za su rinjaye mutum duhu daga cikin kafirai har da mutum guda da mutum goma Allah ce bi annahum qawmun la yafqahun saboda kafirai la yafqahuna ba su san muhimmancin jihadi ba ba su san fallon jihadi ba eh ba su san girman kashe mutum cikin hayyar Allah ba su san girman kashe kafirai cikin hayyar Allah ba ta sanadiyar duka addinin kuma musulunci su ba su da wannan fahimta to ku da kuke da wannan fahimta kun san matsayin shahidi kun san matsayin ku kashe kayarai da biyan ku da haka ba za ku sanci ba su kuwa san da wannan Allah ya ce al'ana yanzu ka kafafa ba ba Allah ma ya tsaka kaga sai ya shari'a shari'a ta addinin musulunci dai ka ga doka mai tsanani sai ya kai da sai wani sai wani haddi ne haddi na mazinata mun gani shi da daure kai ake a tsawon shekara guda a daure mace kai ko a dan fallasa ka a bar ka kana yawo amma za a ci mutunci ka a dan fallasa ka to da bayan Allah sai ya shafa wani hukunci sai ce yanzu duk wanda an kama ya yi zina in mai aure ne ya shirye shi da a huta da sharri shi in bai da aure a magula da ɗari kare to amma duk abin da ba da shi ba sai ka so da wani in dai abin da za ku yi ne bangaren sallah zai an ce mu yi sallah mu yi sallah ta ce in baka lafiya to kai da zaune kaga asa sauka in ba ku yi da zaune sai da da kwanci kai duk ko zuwa ya hari gari an wallah ba ka yi gaba ruwan ce ya ɗaya mamma ba shi ke nan ba azumi ga shi an ce in baka lafiya ba za ka samu dama hatta bangare ya ce gashi mutum guda da mutum goma Allah ce su al'ana fa kafa Allah yanzu Allah ta sauka mu wa alima anna bikum da'fa ya san cikin ku akwai rauni yau da gobe sai Allah ya ji babu shi da haka fa iya kun minkum mi'atun iya kasance an samu mutum dari daga cikin ku sabiratun masu hankuri ya ga da gobe a tsaye za su da jami'in da ribi yanzu mutum guda da mutum biyu yanzu bai kamata mutum duk raunin da in karka mutum bi ka ne ka ce riki ka ba ka ce riki ba amma sun ga su kuma ka ce riki ya ce awo kana da gaskiya amma mutum bi ka ce riki ka zai yana kama Allah ce wa iya kullum kum alqun iya kuka ce cikin ku an samu mutum dubu masu haƙuri ya ga ihu alfaini za su ne ya mutum dubu biyu ita zai zai da ina har zai mutum guda da mutum biyu Allah ya ce wallahu ma asadiqin in dai kuna da hankali wurin daga wurin yaki wurin jihadi wurin taimaka ma addinin Allah wallahi idan kuna hankali Allah zai kare kun ga ibada da muke ta yi wallahi mun ka sa hankali muna yi da Allah to Allah zai kare sai dan bazai da gare amma da ya zama mu ba ba wata manhawar ba ce kun babu dagewa babu tsayawa tsayin daka to kuma sai shi da ya shiga ya ce kai wayo da zama ya zama awa guda kai kare da yadda na mutum shi wani amma ya kai hankuli dan Allah ne yake to shi kan bai samu cika Allah ka kare kan shi da shi na'am
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
kun ga kashe mutum saba'in da yanka ko kuma an fara mutum saba'in zuwa da yanka to abin mamaki cikin wanda kan mutum saba'in da aka kama ko wani daga cikin mamaki ya bari sabon da akwai ne ga har an zarba akwai ne ga su abbas abbas shi dai ba ma kula da abbas don sai na bari ba ban sunan ba duk da suke wasu tarihi wasu kasashen da abin da ke so shi ana cewa suna cikin wanda aka tilasta su sun ga ido sun koyi imanin su amma da sun zo ne ko ba haka ba kuma an kama su a ƙilo ma wanda ya na aliyu wa da ba da ƙilo shi ma an kama shi ga naufal shi ma an kama shi kai hatta su rike a dambin zai da shi ma an kama shi duk suna ciki a ka shi ma sai na umar a gwanan gene abubakar a gwanan gene hamza shi ma ta kakanin shi to kuma duka su an kama su to yanzu bayan an kura sanawa an kashe na kashewa ga wannan aka kama to za mu gani annabi na neman shawarar sabbin annabi ya kere abubakar ya kere umar ya kere sai na ali ya ce ba akwai shawara waɗanda kamun da aka kama ni kuke gani ya kamata ne sai aka fara da rajin mai ta samu wani ya Allah hadin na Abubakar Abubakar ce to annabi abin da ke gani wannan wani shawari dan ya muni dan ya gani dan ya muni abin da ke gani guda ne ko ne ya fashi kansu ko wani ya fashi da ne abin kina da ke gani bisa ta wajen ashar wajen umar annabi sun ma ya kake gani kuma ya ce to annabi Allah wa da kan kai dan wannan ina so a riga ban tabo in balle mai eh abin da yake Hamza da shi ba ka kana shi a ba shi tabo shi balle mai Aliyu sai na Ali a kirwa ne a ba shi tabo shi balle mai kai dan wanda zuciyoyin mu za su samu sakewa ba wata alaka tsakaninmu da kuma da ke tsakaninmu da kai Allahu akbar
annabi ya kalle yace abubakar wannan zancen naka irin zancen annabi da rahima ne yace in tu'azibuhu wa idza yubarak wa in takabbar lahu fa innaka antal azizul hakim annabi isa ko annabi ibrahim shi ma ya haka yace kan ko wannan wannan sai da kan annabi nuhu ne yace rabbi la tazal ala ardi ina kan ki da yara idan ka yi zuwa zuwa haka to sai annabi ya shawara ta abubakar saboda shawara abubakar ta samu goyon baya to amma su ga inda sun kai amma sai Allah goyi baya abubakar ya goyi baya wa Allah goyi baya wa to ya Allah suka da wannan ayoyi Allah ya ce ma kana da nabiyyi ina cewa da annabi an ya kula da asara ya kasance gare shi ga kawo ko ga hannunsa hatta yusdala fil ardi har a yau wanda ya ke a kan shekara rai daga bayan kamun kamun za ka kama amma da kuma da kamun Allah ya ce to ne dole ana da duniya a duniya kuke so a yi fansa a bada fansa ma'ana duniya kuke so to wallahu yuridu na da Allah na da yake yake ne kuma wallahu azizul hakim Allah mu koyi ne ne hikima Allah ya ce laula kitabun min Allah sabaka ba dan da littafi ya gabata daga Allah ba wannan littafi shi da suke da Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ba dan Allah ya riga ya hukunta cewa in kuskure na mutum yayi Allah bai kama shi wasu mutum a'a laula kitabu min Allah sabaka ba dan shi Allah ya alƙawari cewa duk wanda sun kai hallari yakin bada Allah ya gafarta musu duk abin da sun kai ba dan da wannan bako la masakum bi ma aqasum azabul alim wallahi wannan abin da kuka kama wannan abin da kuka karba na fansa da azaba ta sauka a da azaba za su faru annabi ko kai sai tabbatar da sahabbai ya ce wallahi law nazala al-azab lama da jami'u bi ghayri umar ya ce wallahi inda azaba za su faru mai da sai umar umar kawai wallahi ko ko da ake jima an umar ya ce na yi wasan kula da wajen alisin tarar su su da umar sallam su da abubakar sallam ya ce ga ana ya Allah ko faɗa min ina da sakuka domin in kama mu ya ce ai kayan kayan abin da ya faru abin da ya faru ne jiya Allah ya saukar da ayoyi yana goyon baya abin da kai ke na kuskure na mu to amma ranar ubangiji sai Allah ya saukar da wannan aya sai a to shike fa kulu bin ma zanin ku halala ayya ne ku ci daga abin da kuka kama na ganima halalan bayyiba halal ce mai dadin sai Allah ya ba amin يتوب الله من سورة الله إن الله غفور رحيم الله ne غفر لمن to abubakar ne umar ba wannan aya ba ko ayoyi kamar da bayani ya gabata cikin suratul abin nan ma'ida mun yi bayani da kuma suratul baqara irin yadda yake magana kuma Allah saukar da aya tana goyon bayan magana wanda ne da yawa to wannan guri ne guda shi ba da shi na'am
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
to abin mamaki ga mutane suna ta fansar kansu suna ta fansar kansu to yanzu da ya annabi ga mijin daga hannu sai ta turo sarka ta turo sarka wanda za a fasar mihe annabi ne ga sarka na tare da yawa saboda sarka da hadiyya ta sai mafi lokacin da ya annabi ya ce da yawa ai zan da ta samu masu kushe ba kan cewa na an yaye wannan ba mu yaye da an yaye to amma Abbas ma da sarwa annabi ya zo cewa Abbas ka farshi kanka kuma ga biyayyan nan kanan da aqilu da nawfal duk ka farshi shi duk sai ka farshi shi yace wa annabi kun da komi babu kuɗi yace kar ka wanka ga kin ga ko wuri yakin nan ka faɗa ga ummul fadl ko ko abin da Abdullahi da Abbas ka faɗa da ita cewa to za mu tsaye wannan yaƙi ba mu sa abin da ya kasance ba amma har idan na mutu an karɓi rayuwata wannan dukiyar fa huwa laki wa li iyaliki saki ce da iyali ya ce ka mace da wannan dukiya ko kada ba ba shi ba ya ce ka mace da ita ko to abin mamaki abbas faɗa da ce ma zai maru da ruka ko ba wannan labari قال النبي أخبرني به ربي تعالى أنا ممكن ولا بد أنا أبسيتي وأشهد أنك صادق والله لا تبدل ذلك النبي يسياني والله لا إله إلا الله وأنك رسول الله كيف يمسلم يا الله لا تبدل ورقة ما قالت والله daga nina sai ya zama daga sosai ba wanda ya sani amma ga shi Allah ya ba ta wani da kuma ga zai da kai da ya sai musulmi Allahu akbar to shi Allah ya ce ya ayyuha annabi ya ga da kulli man bi aydikum min al-asara ka faɗa ga waɗannan da kun ka rike ga hannayen ku daga cikin kamamun nan in ya alama Allah fi qulubihim khayran in Allah ya san da akwai alkhairi cikin zuciyoyinsu yu'tikum khayran akan da ku Allah zai ba ku alkhairi mimma ukhadha minkum yana abin da aka karba gare ku wannan abin kun an karbi fansa gare ku to abin da Allah bai ba ku in dai kun musulmi da musulmi da gaskiya abin da Allah bai ba ku ya hada da musa wa ya rabbu lakum ko Allah bai rabu sai ga abin da kai ne yace wallahi Allah ya ba mu abin da yake ku ya Allah ba mu abin da yake da abin da aka karba gare ku yace Allah ya ba mu yace abu guda muke jira wanda ga farko ubangiji shiga aljanna amma kun Allah ya ba mu to shi Allah ce wani rabin kan wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai na'am
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم Allah ce wa in yuridu khiyanataka to wannan kwanza da suke ta kwanza kawunan su in suna nuna ne su haince ka su yaudare ka fa qad khana Allah min qablu kamar da shi haince Allah sun da sun to da niyyar za su yi imani a cikin ƙarya ne fa amkana min Allah ta mu iko aka su yin murkushi su Allah ya ce wallahu alimun hakim Allah masani ne da hikima na'am إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق الحق والله بما تعملون بصير
وهاجروا سنك هجرة وجاهدوا سنك جهاد بأموالهم ودنيويهم وأنفسهم درايهم في سبيل الله في حي الله أعلى قلنا المهاجرون كده Allah ya gabatar da su dama a cikin Qur'ani in dai Allah zai bayani al-muhajirun da al-ansar sai Allah ya gabatar da su to masu biye musu sune al-ansar Allah ta haka wallazina awaw wanda suka tattaro su sun ga jago sun ga basu kulawa wa nasaru sun ga taimaka musu kai kaga wannan al-muhajirun da al-ansar Allah ya ce ulai ka ba'du qawla awliya ba'd wallahi musu sashi su musu ne da sashi dan makka yana kaunar dan madina dan madina yana kaunar dan makka shi ne da aka zo ma sai in annabi ya haɗa kowa tsakanin su in ka isa mutunan madina sai ce wani zo gida na ga iyali na nan ga dukiya ta nan ga kaza da ga wasan raba bi kai rabe ni rabe ga mata nan ga uwar gida da amarya ga duwar kake shi suke in zai yadda ka arma kaga wallahi suke yi mana haka suke yi da hanyar da ya yi da Allah gwada ka gwada haka ka ake yanzu misali ka gwada amma da arzawa za ta yi ga da a ce a juyo din wannan ga wani da kike da mai amarya an da ce ka ba su mace guda ka ka kai Allah ya wada wasu sun bai mana to shi da Allah ya ce ba abu da wani ya ba wala san ta su ya da shi والذين آمنوا ألا تمرضوا كإيمان ولم يهاجروا بسي هجرة با سورة سي إيمان أما سي هجرة ستين مدينة ولا ألا بسي با فالله يتجر وانا متاني ما لكم من ولاية من شيء باكو لجبين تنام رسول القرأي باكو واجب تنام رسول حتى يهاجروا سي وتسلام سي سي هجرة فقالت الله يكرر سامنا سابينه هو kenan akwai wanda su su yi hijira akwai yan madina wanda suka ba su kariya suka ba su kulawa to akwai wanda su sun yi imani amma kuma hijira ta gaba to su Allah ce wannan babu da jinsa na wanda ya koni ke yi hatta alhajin sai wanda sun hijira to amma duk da wannan dai Allah ce wa idan san sarukum fi dini har idan sun karimi taimakon ku gidan ne adar izazin abin da izazin dini saboda ɗaukaka addini ga wasu makiya suna son su kawo su hali Allah ce fa alaikum an-nasr ma wajibi ne gare su ku taimaka musu sai ku taimaka musu illa ala qawmin bainakum wa bainahum mithaq sai wani waɗanda sun ga zuwa su ya kasu tsakaninku da ku tsakaninku da suna akwai jibinta ai aljirjiriya ai da jin da kan ra amana to su kan ra amana har da abu da jira tsakanin ku su kun shi ba za ku taimaka ma ɗan uwan ku ba a yake su sai dai ku yi da kusa da su ya wannan Allah haka mu da yin musulmi da haka Allah ya ce wallahi ba ta amaluna wa su yi kamar da kai da Allah ya ce yana gani na'am والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير
والذين آمنوا لدرجة الإيمان وهاجروا الذين كفروا والذين كفروا لولا استكايرين التي بعضهم اولياء بعض ساشا ثم سوى da musashi wallahi da bakin kafiri da warin kafiri da dogon kafiri da gajeren kafiri Allah duk kafiri ne gar kafiri Allah in kaga suna rarrabe to ana zaman lafiya amma da sun fara yakan musulmi to haka kai suke duk haka kai suke yi wallahi ajan suke su haka kawunan su shi Allah ya ce sashen su wasu wani musashi in la taf'alu ku mu'minai in ba ku aikata abin da aka muku umarni ba na ku kaunaci junan ku ku bi dokokin ubangiji wallahi Allah ya tsare ku da tafiyar ku zai kasance da dana a cikin kasa in ba ku kaunaci junan ku musulmi wallahi abin da zai tafi na cikin kasa wa fasadu kabir da ko banna babba za a samu shi hadin kai za a samu banna ta yawa za a samu iyakai yawa saboda wasu hadin kai wasu malamai sun ce babu inda Allah ya ce mai koyi ka sai wannan wuri dan ga Allah ce ka da dai sashi kuma su yayi wasa illa tafalu kuma idan ba ku zama su na sashi mu ku yi koyi da irin yadda suke ko suke dan fahimta junan su ba ko in ba ku wani junan ku ba ko to abin da zaka tuna bisa ba kasa da kuma ku fafanna Allah ka kare sai والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم التي والذين آمنوا الذي آمنوا يتولى المهاجرون الأنصار التي والذين آمنوا ورسل كي إيماني وهاجروا سن كي هجرة وجاهدوا سن كي جهادي في سبيل الله سن أبن سن الكلمة الله سن أي الله والذين آمنوا كان الأنصار والذين آمنوا ورسل كفتكروا سن كما سن مدمني ونصروا سن كي تمكيسوا kai Allah ce wala ya kuma mu'minu haka su ne mu'minin hakika su ne hakikan mu'minai Allah duk wanda zai yi wa bayan da sun duk bayan ne biyu ma su ne na farko su ne na farko ko wanda sai da sai wanda zai taba ku sai dai ka bi bayan da su ke sa ko mi da yake sabai Allah sai ka kalle su ya ka kalle su ma Allah ya ce lahum maghfira lahum maghfira suna da wata irin gafara ورزق كريم لأجل إلى كرم شيء الجنة الله نبهم نعم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
Allah ya ce wallazina amanu da dole su da yi imani min ba'al kaga bayan su bayan al-muhajirin al-ansar Allah ya ce wa hajaru sun kai hijira wa jaharu sun kai jihadi ma aku tare da ku kai fa wala ya min ku tare da ku suke eh tare da ku suke jihadi wa ulul arhami ma abuta dan ma abinda ma abuta dangantaka wanda suke uwa dai ku ba dai ko yan uwa ne dai Allah ce ba abun sashen su a wallahi ba da zai yi tare da sashen su shi ya cancanta wa sashen su yi tare nan abinda aya take ne ko gaba wannan aya zuwa al-muhajiruna abinda annabi ya hada uwa amma da muku bayani to daga baya kuma sai Allah ya shafe wannan hukunci na cewa idan kan mutu kai dan maka dan madina ya gado ko idan dan madina mutu kai dan maka ya gado wannan hukuma da aka hada sai Allah ya ce a yanzu wancan da ya gado sha'anin da ya gado sha'anin da ya gado wa bin nan ba a zuwa aula ba da fi kitabillah wa ulul arham ba a zuwa aula ba da fi kitabillah wanda suke ma'aiwa mu da dangi na jin madaka to sasa sun ya dace ba da sashi cikin mutane don da Allah saka da ayoyi na abin nan na gado amma za mu dan cikin suratul azab Allah ya la tafa aure ya aure ya kuma abufa sai abin da ku aikata da yan uwanku yanzu babu gado amma akwai hisabi kana cewa wani bai gado na ba shi kaza wannan ihsani ne ya zama kanka amma za su yi gane ka ga gane shi wannan babu Allah ya ce inna Allah ya kulli shi alim Allah akan komai mai iko ne kazarci Allah ayyuhan kuri kamar wani ayyuhan kuri alhamdulillah Allah ya kiyaye shi idan makaranta ne shi wannan sura Allah ya ba mu dala kuskure Allah ya gafarta mu da kike cikin zuciyoyin bayan ya Allah bayan da kike Allah ka san mu ka ci mu na kai Allah da yawa da ka ci mu na kai duk mun da kike hada da bayan Allah ka mu da wuri Allah ka mu da wuri Allah ya gafarta mu da gafarta mu iyayen mu da gafarta mu iyayen iyayen mu musulmi sun karɓi mu Allah sa sun huta mu da muka sa Allah ya kyauta mu gumo da Allah duk masu ba da wannan sa'a shiri da bala'i duk masu wani Allah ya sa su ba shi wa Allah ka shirya su gare su ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا مرفقا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا جعل أحسنهم بقدرهم وأحسنهم وعلى كريم وأحسنهم كريم وأحسنهم حبوا كريم وأحسنهم شوق كريم وأحسنهم حسن كريم وأحسنهم حقوقنا يا الله جعل ذلك تواصل لنا يا قوة تواصل فيها ممكن لا جعل أقارب في جانب أو قادر إيه الله يكرمك ويوفقك الله يردم الله يردم الله يردم الله يردم الله سائر المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين